أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليمر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوء الأمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon ganin wannan lokaci ya bamu ikon dawowa wannan majalisi mai tarin albarka na tafsirin Ramadan a yau a Alhamis a bakwai ga watan Ramadan bayan hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1400 da 41 wacce ta yi daidai da 30 ga watan hudu ta miladiyya 2000 ishirin muke ci gaba da wannan tafsiri da fatan Allah ya datar da mu. Muna cikin surata Ali Imran inda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani akan irin ni'imomin Allah wanda ya ga al'umma da irin halin da al'umma suke ciki. Allah yana gaya mana ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ما كان الله ليذر بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله سبحانه الله سبحانه وتعالى ينادي منا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه الله بزي برمومني صحبا النبي محمد با بيتا سنشرو كان صدقا الدين ƙididdigan alloli sun zo sun kaɗaita Allah sun mai da Allah ƙwaya ɗaya rag sannan kuma ya basu su ta cuɗanya da waɗanda su kuma aƙidansu ba aƙidan la ilaha illallah ba ya bar su su zamo ɗaya babu bambanci Allah ya ce a'a ina kishin sahabban annabi Muhammad haka kuma al'umman annabi Muhammad ina kishin ‘yan kayana ma kana Allah liyazara al-mu'minina ala ma antum alai Allah ba zai bar muminai su zauna akan irin yadda da mutane suke kallon su ba suna daidai suke da masu bautan gunki masu wannan a'a a malam yana Allah yana gaya mana ma kana Allah li yadhar al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib Allah yakan bambance abu mai kyau da mara kyau don haka zai bambance muminai ga sunan na kwarai da wanda ba na da kuma e kafirai waɗanda ba mutanen kirki ba wata mutanen kirki su ne e a tayyib su kuma wanda suke na banza su ne alkhabith ka gani alkhabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat Allah ce ai na banza matan banza ma mazajen banza suke aure haka nan mazajen banza su auri eh matan banza haka nan mata kwarai suna auren eh mazan kwarai mazan kwarai kuma su samu eh su haifi eh su ba auri eh matan kwarai domin su fitar da zanganniya mai kyau kuma shine Allah ke gaya mana wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wallazi khabusa la yakhruju illa nakida idan aka samu zuri'a mai kyau suka haɗu da zuri'a mai kyau to za su haifar da zuri'a mafi kyau haka nan idan aka samu zuri'a ta banza suka haka haɗu da zuri'an banza to za su haifar da abu mafi muni wa iyazu billah to Allah ya ce ba zai bar al'umma su zamo a haka ba hatta ya mizal khabisa min at-tayyib sai ya fabi cire mai kyau daga cikin tarkace hayaniya shirme mara kyau wanda bai da amfani وما كان الله ليطلعكم على الغيب Allah bai kasance yana bayyanar muku kowa da kowa ya san gaibe shi ba ولكن يد- ولكن الله يجتبي من رسله sai dai Allah yakan zaɓi salaktin ne yana zaɓa daga cikin annabawansa ya sanar da su wani daga cikin gaibi man ya sha daga irin waɗanda ya so daga cikin annabawan sai ya musu wahayi su gane wannan gaibi kamar yadda ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga cikin wasu nau'i na gaibin da ya nuna masa Allah kaga anan da yawa mutane idan aka ce gaibu sai kaga mutane su dinga jefa kansu cikin inda ma bai dace ba wannan matsalan gaibu da an ce sai a mai da shi wani bambanci ne tsakanin wasu al'umma masu fahimta kaza da masu fahimta kaza shi ko imani kai imani ai yana nufin ya ce manzon Allah bai san gaibu ba Allah shin sanin manzon Allah gaibu yana daga cikin rukunan imani ne a addinin musulunci bashi rukunan musulun imani shine mana imani da Allah da ranar lahira da tattara da littafai da annabawa da kaddara mai daɗi ko mara daɗi ka gani an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi a riwayan Anas bin Malik hulwihi wa murrihi ko ya daɗi ko ya marashin daɗi ka ji an ambaci ganin manzon Allah gaibu anan kaga babu shi duk inda ka koma haka zaka gani me yasa saboda Allah ya keɓanta gaibi shine da wani abubuwa wanda baye baye ne irin nashi ba mul- mustalzamat ne na imani ba da za mu samu mutum ya ce imani da Allah a- ya yarda da rukunan musulunci ya kalmar shahada ga rukunan imani ga komi da komi sai ce amma shi bai yarda manzon Allah ya san gaibu ba wannan musulmi ne cikakke ba za ka ce kore shi daga cikin al'ummar musulmi ba haka nan da za a samu wani musulmi- musulmi ya ce ya imani da wannan amma shi ya tabbatar wa manzon Allah ya san gaibu baka isa ka ce mishi wannan yayi laifi a cikin addinin musulunci ba domin Allah ya ce walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah daga cikin gaibin yana zaba kyauta ne a wawudin ne yake ma annabawa kenan ba kowane annabi ba ma tun dan Allah ya ce yana zaba ina fata an fahimta sannan kuma ya kamata mu rinka ganewa gaibi hawa hawa ne akwai gaibin da Allah ya keɓanta da shi babu wanda ya isa ya shiga ciki har annabawa Allah bai ba wannan ba wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila magana tsakanin inda rai take a jikin dan adam Allah bai yarda ko annabi ya shiga cikin wannan lamarin ba shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka yi masa wannan tambayan yaya lamarin ruhi manzo Allah ya ce qulur ruhu min amri rabbi lamarin ruhi al'amari ne na Allah ba kaya na bane kaga wannan irin gaibu na wannan abin da Allah yake banta da shi ne babu wani halitta da zai zo ya ce a'a ai shi ma gashi yana da dakhal a ciki sannan idan muka ƙara gaba za mu rinka ganin akwai kuma wani gaibin da ya killace kanshi wa indahu mafatihu na gaibi la ya'lamuha illa hu akwai wasu mabudan gaibu wanda ba wanda ya isa ya kwankwasa wannan ya bude sai shi kadai misali idan ka dawo tun daga ƙarshen suratul luqman zaka ji Allah yana gaya mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام kaga inna allaha indahu ilmu sa'ati wanda zai ce maka kai tsaye ga lokacin kiyama ga ranan ga lokacin ga wannan ba wanda Allah ya bar mu wannan wannan rukunan mabudan gaibu wannan Allah ya rike shi wa in wayinazzilu al-ghaisa ba wanda zai iya ce maka ga adadin ruwan da Allah zai saukar a shekara Allah ya rike abinsa wa ya'lamu ma fil arham ba wanda zai iya ce maka likita zai iya ce maka eh abin da ke cikin matan nan namiji ne ko kuma ta mace ce amma daga ran da ruwan mani ya shiga cikin mahaifa akwai halittan Allah da zai iya gane cewa shin mutumin nan halitta ne zai rayu mace ce namiji ne dogo ne gajere ne baki ne fari ne mai arziki ne ko mara arziki ne ina wani yanki za a yi a nahiyar duniya sannan yaushe zai rayu yaushe zai mutu akwai halittar da ya isa wannan ka gani wa ya alamu ma fil arham haka nan wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada ba wanda ya isa ya ce gobe dole zan yi kaza da kaza kuma a wayi gari wannan abin ya auku sai dai in ka faɗi wannan inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah in Allah ya yarda gobe zan wani ka gani wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba wanda ya isa ya ce gashi ga ranar da zai mutu ba wanda ya isa ya wannan wannan duka abubuwa ne wanda gaibi ne wanda Allah yake banta da shi shi yasa idan ka dawo irin cikin alqur'ani zaka ji Allah yana gaya maka qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah sama da ƙasa gaba ɗaya ba wanda ya san iru waɗannan zurfafan gaibun da muka lissafo ba wanda ya isa ya san su sai Allah shi kadai Allah to amma akwai wasu gaibun da za a zo me yasa waɗancan galiban sun ta'allaka ne eh da kudura ta Allah amma akwai wanda za ka sun zo suna da alaƙa da rayuwar ɗan adam da mururi da kaiwa da dawowan shi sai Allah ya sassauta shi sai ka ga yana sanar da annabawa tayi can alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul shi ne masanin gaibi wanda bai nuna ma kowa gaibin nan sai wanda ya zaɓa ka gani abinda zai sa ka gane cewa wannan awodin ne wani ƙarin girma ne Allah yake ma annabawa ba yana daga cikin rukunai bane sanin su gai ka gani a wancan ma sai aka ce maka illa manir tada shi ma can din zabi ne wanda Allah ya yarda ya zabe shi sannan sai ya sanar da shi kaga ashe akwai kalan wanda annabawa suke yi sani shi yasa Allah yake gaya mana anan ma kana Allah li yutli'akum ala al-ghaibi Allah bai kasance yana tsinka yadda ku eh akan gaibu ba walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha sai dai Allah yana zaɓin wasu daga cikin annabawa kaga ba duka ba wasu daga cikin annabawa irin wanda ya so ya tsinka yadda su misali kamar akwai wanda ya nuna masa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayyanar da munafikai sun yi imani sun salla a bayan shi sun bi shi jihadi amma waye isa ya gane abin da ke cikin zuciyarsu duk abin da zaka furta na musulunci sun furta amma waye gano mana sirra-sirran zuciyarsu sayyidina rasulullahi ya gane cewa waɗannan munafikai ne kaga ko abin da ke cikin zuciya khususiya ce ta Allah amma gashi Allah ya nuna ma sayyidina rasulullah to shi yasa wani lokaci sai kaga al'umma ta husuma ba dalili manzon Allah bai san gaibu ba ya tafa batu to amma in ka kaɗi da wanda yake ta ihu manzon Allah bai san gaibu ba tambaye shi menene gaibu kar ya wahashe ka tukunna menene gaibu abu na farko da zai fara cewa ai Allah Allah manzon Allah bai san Allah ba in kila in ka zo ka kawo mishi kissan da alqur'ani ya tabbatar a cikin suratul najmi thumma dana fata dalla fa kana qaba qausaini aw adana fa auha Allah ya kai kaman tsakanin shi da Ubangiji kaman kwari da tsarkiya kaga kusan daidaito kusanci ya ƙare a nan shi ma me yasa aka faɗa haka don a halarto ma ɗan adam ma'anan abin da zai iya riƙewa amma abin ya wuce tunaninmu to ila ce maka ai ummul mu'minin Aisha ta ce ba shi ne ya gari ba Jibrilu ne Allah da ne ne ya jagorar daga akai tafiyan daga haramin Makka zuwa Baitul Maqdis Jibril bai ga jibrilu ba sai anan kila ya ce maka a'a ai bai ga hakikanin halittar shi ba to masha Allah wancan qur'ani ne wannan ko fatawa ce ta ummul mu'minin Aisha sannan sahabbai da yawa sun yi fatawoyi irin su Abdullah ibn Abbas da yawa jamharatu sahaba da jumhurin malaman musulunci akan cewa haka ya faru to sallan yace bai daba to sallama laka jadala yanzu ne abinda muke nema mu gane wane menene gaibu ila ya ce maka Allah ne manzo Allah bai san Allah ba to ya za ka yi da hadisin indama abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini ni da ku za mu iya haduwa mi sahur na daukan azumi amma wajen shan ruwa ku ku sha a inda kuke sha ni ina yi ina yi a wajen ubangiji na a can ake hada mun nake sha bai san Allah ba kuma haddid da haka kaga ba gaibu ba kenan Allah a wajen annabi Muhammad kila wani ya tumbatsa ya ce maka a'a ai aljanna Allah aljanna ta zama gaibu ga annabi Muhammad wanda dan sanin aljannan da isan shi Bilalu kan zo ya wuce a gaban shi a hadisin Bukhari har ya rinka ce ma Bilal a ta'al akhbirni bi arja amalin amiltahu hatta sami'tu khashban alayka fi wasat aljanna ga su suna zaune ga Bilal ba a mutu ba ba a je ko ina ba amma ya ce kai zo ka bani labari Bilal yayi sallah cikin dare babu kowa gaibu manzo Allah ce zo nan ba ni labarin abin da kai me kai cikin dare ga yi can har ina jin karan silifan ka kana tafiya cikin gidan aljanna Bilal ya zo yana cewa ya Rasulallah na filfili na yi cikin dare, kaga sanin nafilan kan shi gaibu ne. Domin ba ta, Bilal ba yana tare da annabi ba ne, sannan kuma menene har an kai shi aljanna, to aljanna ta ga aljannan ga sanan an je an kai shi an dawo, Bilalu bai mutu ba. yanzu aljanna gaibu kenan za ta zama a wajen Allah a wajen sayyidina rasulullah kai to ina ma aljanna za ta zama gaibu wanda saboda isa da cika da bunƙasa aljannan ya je yanko filoti ya shimfiɗa tsakanin mumbarin shi da da masallacin shi ya kwanta ya kira shi aljanna ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna manzo Allah ce a a tsakanin bambari na da gidana wannan dausayin aljanna ne ibn hajar al-asqalani amirul mu'minin rahimahullah yace wallahi da wani mutum zai shiga cikin wannan wajen ye haka yace wallahi ga na tsakiyan aljanna yace a musulunci ba zai kafara ba aljannan yake to ina gaibun anan kila wani kuma ya ce a'a ai gaibu shine mene wuta wuta Allah wutan ga hadisai nan birjik manzo Allah yakan ta da sallah yana ta da yana ta da sallah yanka ku daidaita sahu domin menene urdat alayya nar yana nuna garu yana cewa ta bayan garun nan aka zo min da gidan wutan gaba daya naga kaza naga kaza naga kaza na a lokaci daya gaba daya wutan Allah ya tarkato ta aka zo da ita gaban sayyiduna rasulullah to ina gaibun anan sannan ga hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka ji na faɗa maka manzo Allah yana cewa ati babal jannata fa astaftihuha kofan aljanna ma in aka je kowa ya korata annabawa sun firgita yace ni in naje kwankwasa ta niki in fifiti kofan ma har khadin aljannata yanka man man haza wani ne wannan manzo Allah yace ni ne Muhammad ibn Abdullah ya tashi da sauri yana duka umirt wa Allah wa Allah astaftiha ala ahadin qablak ai daman kai nike jira kayan ka ne daman din kai nike jira in bude to ya kamata in kana gane waɗannan abubuwan to mene zai rage a gaibu kila mala'ika Allah mala'iku saboda isa da bunƙasa na annabi Muhammad Jibrilu khadimuhu ne Jibrilu hidima yake masa bai san Jibrilu ma kai yakan dauki Jibrilu ma ya kyauta da shi Hassan ibn Sabit da yazo gaban Annabi ya yabe shi ya yabe shi me manzon Allah ya ce maka je kan wa ruhul qudus ma'aka Jibrilu ma gashi nan na baka shi a cikin Ka'aba akai wannan kuma bu dewa kutubul sunna sun kawo irin waɗannan ina fata mun fahimta sannan in ka koma sauran mala'ikun kila wani ya ce a to shauran mala'iku to shauran mala'ikun ne za su zama ma manzon Allah gaibu wanda saboda cika da tumbatsa da tsarki na sahabban annabi Muhammad sai da ya zamana irin su Urwatu bin Mas'ud ga sunan zaka gansu manzo Allah ya ce ga sunan sun sifanta su a mala'iku ma sifanta suke da sahabbaina dan tsarki kaga babu wani abu wanda zaka ce gaibu a wajen sayyidina rasulullahi amma ni da kai sai ya zamo mana eh gaibu saboda menene Allah shine alimul gaibi wa shahada amma wannan wanda ya faɗa ya ji tabi min rusulihi man yasha dole ne kai imani akan nau'i ta gaibu wanda Allah ya sanar da sahabban wanda ya sanar da eh wanda yanda ya sanar da annabawan Allah haka nan in ka dawo kan sahabbai sai ka rinka ganin firasa yanda take bayyana a gare su wanda tana kama da gaibu suna kawo irin waɗannan saboda tsarkin zuciya da Allah ya musu da fatan Allah ya samu dace lakin Allah ya tabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusuli don haka ku ƙara ku dage ku ƙara imani da Allah da Annabi Muhammad ku rike karantarwansa fa aminu billahi wa rusuli wa in tuminu wa tattaqu in ba kuka yi imanin nan kuma kuka ji tsoron Allah falakum ajrun azim ajurun azim lada mai girman gaske falakun zai tabbata gare ku tsantsa kaga nan quddimal jaru wal majrur li ifadati eh at takhsis bi ma'ana ladan nan fa ba zai taɓa rabuwa da ku ba matukan kun imani kuma kun ji tsoron Allah kun dage akan bin shari'an Allah lallai Allah sai ya ba ku wannan ladan mai girma to Allah ka ba mu alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
ولا يبحثن و- ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بطلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير
ولا يبحث ولا يحسب يبخلونكم ولا يخز- ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والله على كل شيء قدير أنكما والله بما خبير Allah zai kira ga al'umma a kan su dawo ga taimakawa. Wasan shi musulunci sha'anin Allah da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam duk inda aka tafi za ka ga Allah yana burin watan mutane su rinka jin kan junansu. Allah yana gaya mana wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bi atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum kada waɗanda suke marowata da dukiyoyinsu ba sa sadaka ba sa taimako ba sa fitar da haƙƙin Allah ba sa wannan ah la yahsaban kada su yi zaton wannan abin da suke yi khairan lahum shi alkhairi ne daga gare su a'a shi wannan abin da yake yi, Allah ce bal huwa sharrul lahum wannan mummunan abu ne me yasa saboda rowa wata aba ce wanda take bata alakan mutum da dan uwansa mutum take bata alakan mu- dan uwan mutum da Allah subhanahu wata'ala me yasa saboda dukiyar nan kayan Allah ne wa atu wa atuhum min malillahi allazi atakum ku ba su daga dukiyan Allah wanda ya ba ku kaga kai ma ba dukiyarka ba ne wa an fi kumin ma ja'alakum mustakhlafi na fihi ku ciyar daga dukiyan da muka ba ku riko ijiya kenan ga akwai ran da Allah subhanahu wa ta'ala in ma ya karɓi dukiyan in ma ya karɓa wanda ya ba ajiya to don haka kai menene riba naka ciyarwa taimakawa a hanyar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum kaga nan Allah ya kira dukiya da menene khair ya kira ta ga nan da watan bi- al-fadl bima atahumullahu min fadlihi al-fadlu anan dukiya kaman kuma inda zai kira shi da alkhairi ko a in wani wajen sai kaji Allah ya kira shi da alkhairi me yasa ake kiran shi da wannan saboda abu ne da yake dauke damuwa yake sa farin ciki yake sanya mutane cikin walwala to kada mutum ya zaton yana rowa da wannan wai din yana taskata dukiya ne ya zamo mishi khairun lahum wannan kalmatul khair kalma ce watan asalin ta akhyar aka cire hamzan ta zamo eh khair saboda a ka'idar larabci ba sa cewa akhyar da asharu sai dai sharru yana matsayin ash- asharu haka nan khairu yana matsayin akhyar ismu tabdil ne amma an shafi hamzan Allah anan idan muka tsaya muka gani min haisu sina'atin nahwi zaka ga Allah yana magana wala yahsabanna alladhi hasiba yana daga cikin fi'li wanda yake zuwa da maf'ulai biyu to nan khairan lahu sannan ina maf'ulul awwal malaman imin su imamu sibawaihi da jamharatun nuha suna ganin cewa abinda aka yi hasbin maf'ulul awwal aka yi wala yahsabanna alladhina yabkhaluna al-bukhla to amma dilalan na yabkhaluna sai ya hana a faɗi maf'ulin bihi din saboda shi ma yabkhaluna din yana nuni akan duhowa shi yasa sai aka share maf'ulul awwal Allah Allah yana gaya mana banna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi wa khairan lahum dukiya hana taimako kin yin sadaka kin ba da haƙƙin Allah baya ƙara ma dukiya ƙaruwa bal inna ma yana ƙara ma dukiya asara ne in ko kaga an yi haka kuma dukiya na ƙaruwa to ka ji tsoron mutumin nan yana cikin halaka wanda Allah ya tsare mu da yasa domin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullum dan rana Allah yakan saukar da mala'iku guda biyu suna tare da bawa kullum abin da ba mala'ikan hannun dama yake cewa Allahumma ati munfiqan ah, khalafan ya Allah duk wanda zai ciyar koyaya ne Allah ka ninka mishi ka bashi fiye da abin da ya ciyar wa mumsikan talafan haka nan wanda ya ƙi bayarwa ya ƙi taimakawa Allah ka jarrabe shi da me da yawan eh asara da halaka a dukiyansa kaga ashe bal huwa sharrun lahum kenan Allah ya ce idan fa ba ku yi sadaka ba musamman a ranaku irin wannan ga annoba ta coronavirus baka taimaka ma wannan wani irin abu ne haka ga annoba ta coronavirus ga rashin hali da mutane suke ciki ga azumi ga zafin rana idan kuma ku taimaka ba ya ku masu hali kun taimaka ma al'umma kun ba Allah rance to wallahi ku tsaya ku saurara ku gani sai tawwaquna bima bakhilu yawmal qiyama ranan tashin alqiyama dukiyan da kuka ki taimakawa akan wannan to za ku zo da shi an muku lalas bi ma'ana za a mai da shi a narka shi ya zama kaman ruwan ƙarfe na wuta a rinka tsiyaya musu tun daga ƙwaƙwalwansu har doron bayansu har tafin ƙafansu da shi za a dunga musu azaba kuma wannan ne dukiyar nasu sai na ma bakhilu bihi yawmal qiyama idan kuna tunanin ku kuna da gidaje ne ko kuna da gidajen gona ko kuna da kamfanoni ko kuna da manya-manyan dab ko kuna da manya-manyan branches ko kuma a'a ku kwamishinoni ne ko ku 'yan kasuwa ne ko ku 'yan kome kuke da shi kuna ganin shi ne yasa kuke wannan tunkawon ba za ku taimaka ma almajirai ku yalwata ma al'umma ba to walillahi mirasu samawati wal ard sama da ƙasa kuma na wane ne kayan Allah ne ku kuma na ku kuma a ƙarƙashin me kuke kun fita tsakanin sama da ƙasan ne ku kuma to wa kuke biya wannan inda kuke don haka Allah ya kawo wannan menene don ya nuna maka idan kana tunanin dukiyar da take rowa za ta ƙaru ne ta zama wani abu ta kai girman sama ne gaba ta to Allah da ya wannan ya baka iska ka shaƙa nawa ka biya ya fito maka da rana nawa ka biya ya kawo maka dare ka huta rana ka fita ka nema ya sanya maka lafiya ya kau maka da ya tabbatar maka da tunani bai mai da kai sakarai ba bai mai da Allah shi kuma Allah nawa ka biya shi kai da ya baka dukiya kake ma wani rowa to in kana tunanin wasu kadara ne da kake da su to walillahi mirasu samawati wal ard shi kuma Allah sama da ƙasa gaba ɗaya kayan shi ne amma ga yanda yake maka kyauta yake karawa baka gode mishi ba domin godiyanka da shi ka taimaka ma wanda ba yi da shi dan uwanka baka yi ba duk haka ku sani wallahu shi Allah khabiru gwani ne masani ne ya san komi zai kuma saka ma kowa akan komi duk wani abin da mutum yayi wallahu khabirun Allah masani ne bima ta'malun da abin da kuke aikatawa a wancan lokacin da wanda muke aikatawa yanzu da wanda za a yi nan gaba duka Allah zai takanya ma kowa da aikin da yayi don haka ya ku bayin Allah mawadata a saki hannu a yi ba Allah a baiwa Allah rance ga aljanna nan kusa duk wanda ya taimaka ma marashi Allah zai taimake sa haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ciyar da mai azumi ya bashi abin da zai buɗe baki ko ya sahur Allah zai bashi ladan mai wannan azumin ba tare da ya rage ma mai azumin lada ko kaɗan ba sahabban annabi Muhammad ba su da shi suka rige-rige ummul mu'minin Aisha takan je ta samo dan raguwan nono ko yaya ne ta yi ta ba mai azumi saboda su samu wannan kwaɗayin sahabban annabi Muhammad sukan je su samu dabino su aikin wahala in suka samu dabinon sai su tsaga biyu sai sun nemi wanda za su bashi dan ya sa a bakin shi dan su samu wannan rahama sun ga annabi Muhammad sun zauna da shi sun ci abinci da shi sun yi abu Qur'ani ya sauka da su sun ɗauki shari'an Allah sun isar duk da wannan amma suke rige-rigen neman aljanna mu sai mu da muka zo tsakaninmu da annabi sama da shekara dubu da ɗari hudu ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah kowa ya yi bakin gwargwadon shi ba kuma za ka tsuke bakin ajihu ba ka ce a'a ai kai sai mai kuɗi a'a in kana da naira dubu taimaki wanda ba yi da naira ɗari idan kana da naira ɗari akwai mai matsalar naira ishirin taimaka masa in ka yi sai ka ga Allah sai ya haɗa ka da wanda ya na ya taimaka ma mai naira dubu shi kuma yana da naira da naira dubu ɗari to mu yi taimako Allah zai taimake mu Allah ya datar da mu alfarman annabi Muhammad
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق wannan aya ta sauka ne yayin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kira yahudawan banu qainaqa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asu akan su zo su yi imani da Allah su taimaka ma addinin Allah sai aka samu wani babban bishau daga cikinsu wata babban pasto daga cikinsu sai kada baki sai ke ce masa na abubakar ya za mu imani da ubangijin da kuka yi imani da shi wanda matalauci ne wa iyadu billah mene dalili ya ce ba ku kuka zo kuna gaya mana ga abin da annabi muhammad ya karantar da ku cewa man zallazi yuqridu allaha qardan hasana ba wa zai ba allah rance yace to mu mun wadata daga wannan sai na abbakar ya ji haushi sai ya koda mishi mari bayan ya koda mishi mari sai ana kiran shi finhas shi wannan shi wannan pastor din sai yake ce mishi baitan alƙawarin da ke tsakanin mu da ku wanda musulunci yayi yace wallahi da sai na tsara kanka wannan maganar da ka faɗi akan addini na kaga anan sai na abubakar yana so ya nuna mana har yanzu akwai zaman lafiya da yarjejeniya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a zamantakewa kaga ce mishi yayi baitan alkawari kenan musulunci ba yana nufin da zarar mutum baya addinin ka bane shikenan ya zama abin kashewa ya zama abin fada a'a abin da yasa sannan abubakar ya mare shi wannan finhas saboda mummunan maganar da ya faɗa ya ma alƙur'ani mummunan fahimta shikenan bayan ya faɗi wannan sai shi finhas sai ya tashi kaga bai je cocin su ya kai kara ba bai je ko ina ba yana tashi sai ya tafi sai ya dinkari annabi Muhammad saboda ya san nan ne adalci take nan ake tsatsake gaskiya da gaskiya in akan musulmi ne in kan wanda ba musulmi ba bai je wajen ɗan uwan shi kiristoci ba din ya san za su iya yin abin da ba daidai ba sai ya kai masa yiduna rasulullah yana zuwa ya gaya ma annabi Muhammad yanzu Allah ya kira sai na Abubakar ya ce me yasa ka mare shi ya ce ya rasulallahi maganan da ya faɗa ya iya isa an fahimu ga alƙur'ani kuma ta yi kaushi a wajena da shi ba malamin waɗannan kiristocin ba ne da na ƙyale shi amma tun da malamin su ne ya san addininmu ya san kai gaskiya ne dan me zai faɗa mana haka manzo Allah sai ya sulhu a tsakaninsu sai nuna shi wannan ɗin ya yi haƙuri kai kuma abubakar karin abi a hankali sai ƙur'ani ya zo sai ga ƙur'ani ya sauka lallai abubakar gaskiya ya yi kuma yana kan gaskiya saboda siddiqul umma ne Allah sai ya saukar da wannan aya yana gaya mana laqad sami Allahu qawlan ladina qalu laqad kafa laqad sami Allahu qawlan ladina qalu haqiqa la wallahi haƙiƙa Allah ya ji zancen waɗanda suka faɗi wannan mamunan maganar nasu wanda suka ce inna Allah faqirun wa nahnu agniya Allah shi matalauci ne wa iyazu billah wai su ne mawadata daga gare shi kaga wanda ya faɗi wannan malamin waɗancan ne sai Allah ya zo da wannan idan kuma ka duba tarihi sai kaga suna faɗin ma Allah irin wannan magana mafi muni yahudawa ma sun faɗa wa qalatul yahudi yadullahi maglula sun ce ka yahudawa ne suka ce ai Allah ma ina ai bai da kami bai da kami Allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu su ne tsinannu walakantattu asararru talakawa almajirai fatararru Allah kuma ya tsine musu da wannan abin da suka faɗa ga wannan kenan to wannan da ya faɗa Allah ya ce na ran wallahi lallai Allah ya ji wanda suka ce inna Allah faqirun wa nahnu agniya wai su ne mawadata ba Allah ne mawadaci ba am laqad sami Allah qala alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu agniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya Allah ce ah abinda suka faɗa din nan mun rusa mala'iku sun rubuta akwai ran da za a zo kuru-kuru za mu yi musu hisabi akan wannan sanaktubu ma qalu sai wa mun rubuta abin da suka yi wannan me yasa alqur'ani ya ta'abiri da fi saboda a nuna mana abin da ya faru yanzu za a yi sakamakon shi nan gaba shi yasa sai aka yi ta'abiri da fi Allah to wannan laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wannan jumlan inna Allaha faqirun jumlan gaba ɗayan tafi mahallin rafi khabar ne menene mubtada ɗin shi al'amru inna Allah wal al'amru inna Allah faqirun an shafe mubtadan ne wa hasbu ma yu'lamu ja'izun ko in ji Allama Ibn Malik wa hasbu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu ba'da kama taqulu Zaid ba'da man inda kuma kace Zaid baka ce indana Zaid ba kenan ja'iz ne an yi hasbun din eh al mubtada a wannan wajen dan a nuna mana menene maganan yankakke ne bai da amfani shine alakan shi da ma'ana alakan shi da ma'ana wal khabru juz'un mutimmul fa'ida khabarin kawai labarin ake so su faɗa dan a nuna musu kurakuran su a ciki laqad sami Allahu alladhina qala laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu agniya Allah ya ce sanaktubu ma qalu za mu rubuta wannan abin da suka faɗa din nan amma idan haka ne abin da suka ce suke cewa Allah ga yanda yake to tambaye su ya Rasulullah wa qatlahumul anbiya shi kuma kashe annabawa da suka yi akan menene su kuma idan Allah fakiri ne to annabawa su ma ƴan uwansu ai akwai mawadata wanda suke zuwa suna musu wannan waye aiko annabawa sai a da wadata da komi sannan shi kuma ya zama shi fakiri subhanallah subhanaka hada buhtanun azim Allah ya ce to ka gaya musu sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗi na wannan mummunan magana wa qatlahumul anbiya da kashe annabawan Allah da suka yi dan sun kashe annabawa da yawa sun kashe annabi Yahya sun kashe annabi Zakariya sun kashe wannan shu'aya'u shi ma ana jingina shi daga cikin annabawa duka kashe su suka yi su kuma sun kashe su na bigairi haqqin ba tare da wani dalili ba yasa annabi za alqur'ani sai kaga yana gaya mana wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun suna kashe annabawan Allah ba tare da dalili ba saboda me wannan yana maka nuni akan mummunan laifin su da shishigi da al'amarin Allah su sai sun kauda shari'an Allah kawai an zamo ba kowa namiji ya zama mace mace ta zama namiji komi ya cuɗe al'amura su lalace Allah ya ce gayi nan wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqq haka nan kashewan annabawa da suke yi bi ghairi haqq ba tare dalili da dalili ba wa naqulu zuqu azabal hariq idan muka je ranar tashin alqiyama kuma za mu gaya muku zuqu azabal hariq kalimatul hariq galiban ana istikhdam ana amfani da ita a larabci akan gobara amma anan wata wuta ce ta daban wanda Allah zai ƙona wanda suka yi mishi wannan Allah ya kira ta da sunanta harik wa naqulu zuqu azab al-hariq za mu ce musu ranar tashin alkiyama ku ɗanɗani azaban wutan harik mai ƙono mai tsananin ƙuna Allah shin wuta idan mutu za ta ƙona mutum ɗanɗananta ake yi testin ɗinta ake yi da harshe to me yasa alqur'ani ya ta'abiri da wannan dan ya nuna maka mubalaga ne watan wutan za ta kama su ne tana ci a hankali a hankali kamar yadda ɗan adam ke ɗanɗanan abu ya ƙara ɗanɗana ya ƙara ɗanɗana haka wutan za ta dinga kama su tana ƙona su haka za ta dinga musu la ya mutu wa la yahya duk wanda ya shiga ciki ba mutuwa ba rayuwa haka nan za su dawwama kuma kullama mabijat juluduhum baddallahum juludan ghayraha liyazuqu al'adab duk lokacin da jikin su ya narke ya rube Allah ya ce sai mu ya zama gawayi ya kare Allah ya ce a wajen sai mu kara dawo da jikin mu kara kumbura shi domin ya dada kumbura wuta ta dada kama shi wa iyazu billah Allah ka tsare mu
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد duk wannan abin da kuka ga irin sakamakon da Allah ya ce zai musu bima qaddamat aydikum hannayenku su suka gabatar muku da irin wannan wa anna Allah laysa bizallamin lil abid Allah bai zama mai zaluncin kowa ba wala ya'zubu mithqala rabbika ay wala ya'zubu rabbuka mithqala dharratin ubangiji baya zalunci ba kuma abin da ke guje mishi wanda ba zai iya yin hisabi akan shi ba ko da kwatankwacin kwayan komayya kaga nan Allah ya faɗi dalili ya faɗi azaba ya faɗi dalilin abin da yasa aka aka yi azaba kuma ya kore makan shi cewa shi ba azzalimi bane me yasa idan fada Allah zai tara halitta ya ce gaba ɗayan su ƴan aljanna kayan shi ne haka nan in ya kona su Allah bai zama ba adalcin shi ne me yasa saboda Allah shi ya wannan dan adam din shi ya raya shi shi ya mai da shi duk abubuwan da mutum baya iya ma mutum Allah shi ya mar kuma ya masa adalci ma mutum don haka in ya kona shi wannan adalcinsa ne idan ya sashi a aljanna fadlan shi ne don haka Allah ya ce maka wa anna Allah laysa bizallamin lil abid Allah ba mai zalunci bane Allah aslan kalimatu zalim shine mai zalunci zallam sigatul mubalaga ne mai yawan yi to in aka ce mai yawa ya tabi eh akwai mai yi kadan kadan ko to shin Allah yana yi kadan kadan ne a'a ana so ne a kawo maka da cewa watan duk wani abin da yake da shubuha komin kankantar shi za a iya cewa zalunci ne Allah ya nesanta da haka shi yasa a khabarin jumlan aka shigar da ba wa annan ma laysa bizallam aka kawo ba me ba din da take yi ta'kidun nafi tana kora zalunci jumlatan wa tafsila wata kwata kwata Allah bai kama da zalunci ba bai kuma alaka da shi haka kuma ba aiki shi bane ya zalunci wani saɓanin ɗan adam idan muka ce wannan zalimun ne a yana zalunci amma za a iya samun shi wani lokaci ba a zalimi ba in ce fulanun zalim ismul fa'il wani lokaci za ka iya samun shi wani lokaci ba za ka iya samun shi ba misali kamar idan na ce fulanun ka'imun ga wani nan a tsaye wani lokaci za mu iya zuwa mu same shi a zaune kaga ismul fa'il za a iya samun shi amma idan na ce fulanun qawwam mai yawan tsayuwa kenan galiban din shi na tsayuwa haka in na ce zalimun mai zalunci amma in na ce fulanun zalla watan shi sarkin azzalimai ne to shi Allah bai kai ga ya zamba shi ba bai da alaka da zalim sai da aka tashi sai ba a kora wancan ba sai aka kora babban gaba daya dan ya tabbatar maka babu kowanne daga cikin su wa anna Allah laysa bi wallamin lil abid amma Allah min haythu sina'atu ilmi al balagha me yasa aka ambaci hannu ba a ambaci kafa ba a ambaci fuska ba a ambaci baki ba ba a ambaci komi ba sai aka ambaci wannan duk daga hadisi manzo Allah yana cewa duk wanda ya tsara harshen shi ya tsara al'auransa wannan ya kubuta daga wuta to me yasa anan ba a ambace su ba dalili an ambaci waɗannan ne saboda galiban aikin zunubai hannu ke riga kowa hannu ya fi kowanne tasiri a ciki duk wani aikin saban Allah in ka gani in ka tsaya kai na da kyau ka dube shi zaka ga hannu ya fi kowane gaba gudunmuwa a ciki shi yasa Allah ya ambaci wannan zalika bima qaddamat aydikum wannan an saka muku irin wannan azaban zalika almusharu ilaihi shine mai azaban wuta kaga azaban wutan gashi a kurkusa ya kamata da wani balarabe ne sai ya ce haza wannan ko saboda almusharu ilaihi qarib abin yana kurkusa ne amma sai aka yi amfani da zalika saboda mai lifa za'atihi dan ya nuna maka watan tsaban zafi da boro buzozuwan azaban wuta sai aka yi nuni da nesan shi wancan yana da mummunan hatsari kamar yadda qur'ani ya zo Allah ya ce alif lam mim zalikal kitab ana magana akan wannan littafin sai aka ce wancan aka yi amfani me yasa ba a ce wannan ba li'ului manzilatihi saboda girman alqur'ani shi kuma wa anna allaha laysa bizallamin lil abid lalle Allah ba mai zaluntan bayinsa bane Allah kai mana gafara
الذين قالوا إن الله إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قد قد جاء قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبيت قل قد قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبين من قبلي بالبينات وبال وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي وبالذي قلتم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين Allah yake gaya mana ga sifan waɗansu nan su ma waɗannan suna da alaƙa min haifin i'rab da waɗancan mutanen wasu malaman li'rab suka ce badalun ne na waɗancan allazina qalu inna allaha ahida ilaina ga wasu nau'in mutane nan masu taurin kai su kuma suka zo su ce in manzo Allah ya kira su zuwa ga imani sai su ce ai mu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya atiya na bi qurban sai sai ai mu Allah yayi abu mun ga mun kulla alƙawari mu da Allah ai komin kiran da kai ba za mu yi imani ba duk mun kulla alƙawari da Allah Allah nu'mina bi rasulin ba za mu yi imani da wani manzo ba hatta ya atiya na bi qurbanin sai ya zo mana in yana son mu yi imani da shi sai ya je ya zo da wata abin bautan Allah misali wani lokaci a zo da nusaika watan a ɗauko wata dabba ai a yanka ta a zub da jininta saboda Allah sai a koma da ita kan dutse sai a dawo jama'an gari su taru sai annabi ya addu'a wanda ya zo da annabtan kenan sai ya addu'a idan ya addu'a sai a ga wuta ta zo daga sama sai ta kona wannan to idan ta kona wannan shi kenan wannan ya tabbata shi annabi ne sannan ku yi imani da shi shine da manzo Allah ya zo ya gaya musu sai suna ce mishi to ai mu an ga an mana mun kulla alkawari da Allah sai an yi wannan abin sai kayi mana haka sannan zamu yadda to kuma nan ƙaryansu a nan ba dukkan annabi ba ne yake aikata wannan akwai annabawan da ba su haka ba kuma al'umma sun yarda da su allazina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina bi rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar ba za mu yi imani da wani annabi ba sai ya zo mana da qurban wata ibada wanda wuta ta sako daga sama ta ci wannan wutan Allah ya ce musu qul qad ja'akum rusulun min qabli idan kun ce haka ni sai na zo muku da wannan to akwai annabawan da suka zo a a gabana me ya faru qul qad ja'akum rusulun min min qabli bil bayyinat sun zo da mu'jizozi da dama wanda ba ta da alaka da irin wannan wanda kuke magana sai na yi wa bil bayyinati wa bil ladhi qultum da irin ababen ma sun zo da wasu mu'jizozi sun zo kuma da irin wanda kuka ce din to falima qataltumuhum me ya sa kuka kashe su idan an samu wasu annabawan sun zo da mu'ujizozi wanda ba ƙurban ba sun wasu kuma sun zo da ƙurban to mene zunubin wanda suka zo da ba da ƙurban ba me suka yi suka kashe su annabi haya me yi kuka kashe shi annabi zakariya me yi kuka kashe shi shu'aya'u me yi kuka kashe shi me me me yasa ai su kuma ba su yi wannan wannan ƙurban din ba su kawai sun zo da mu'ujizozin su ne a falima qataltumuhum in kuntum sadiqin inda ku masu gaskiya ne me zai sa ku kashe shi kaga har yanzu idan aka zo janibul iman Qur'ani in yana ta in yana tabbara irin wannan sai ka ji na kawo in saboda dilala ala taqlid da kun kasance kuna da dosa ne na gaskiya to da ba ku kashe waɗannan annabawan da ba su zo da qurban ba su kuma me yasa kuka kashe su idan kun tsaye min da hujja kun ce kun yi alkawari kun kulla da Allah akan cewa duk annabi sai ya zo da qurban to annabawan da suka ka zo babu qurban ba su zo da waɗannan abin da wuta ta kona ba su kuma laifin me suka yi kuka kashe su inda kun kasance kun yi kama da masu gaskiya falima qataltumuhum in kuntum sadiqin
fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير
فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير nan jumlan a ka'idan malaman malaman balaga suna kiranta jumla wanda almutadammina ma'anar tasliya watan idan manzo Allah ya kira al'umma aka ƙaryata shi aka ƙi aka ƙi ko yayyayi a musulunta aka ƙi sai ya shiga cikin damuwa to idan damuwan ya damuwa sai Allah ya ce a'a dakata ai sauƙaƙa ma kanka ya rasulullah akwai annabawan da suka gabace ka su ma sun kira an ƙaryata su an ci musu mutunci an kaza to ballantana kai ma ga ka da ka zo da waɗannan manzo Allah sai ya samu sauki ga irin wannan kamar wani lokaci idan manzo Allah ya yi abu idan aka cutar da shi in yi haka sai ya tuna annabi Musa an cutar da shi an kore shi a guje aka bi shi tun daga cikin ƙasan garin ƙasan Misra yankin Alƙahira sai da ya je yanki Junubu Saina a Junubu Saina din nan tafiya kaɗan za ka fita Misra ka shiga ƙasan Filistin ko ka je ƙasan Isra'il amma annabi Musa ya tafi da ƙafa a guje ya hau dutse wanda dutsen nan abin ban mamaki durin ɗuri Sina da muka je za mu haushi ina jin tun kusan mun kai wajen nan bai wuce karfe sha biyun dare ba ko karfe ɗaya da muka fara hawa sai da rana ta zo gab da za ta bullo sannan aka kai ƙarshe duk wannan ayoyi annabi musa a guje ba takalbi ba shiri haka mutanen shi suka sa ya hau shi sa manzo Allah idan tsanani sai tsanani sai ya ce rahimallahu akhi musa faqad uziya aksara min zalika in aka yi mishi abu aka yi mishi na cutarwa manzo Allah sai ce Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa an cutar da shi fiye da yanda kuka cutar da ni to nan shine Allah yake gaya mana fa in kazzabuka faqad kuzzibat rusulun min qablika in sun ƙaryata ka to akwai annabawa da yawa a bayan ka sun ƙaryata su kuma kad ja'u bil bayyinat sun zo da mu'jizozi daban-daban daban-daban waɗannan da suka ce sai ka zo da wata mu'jiza an ɗora a kan dutse wuta ta zo ka tsaya kai addu'a wuta ta zo ta ci ƙarya ne ƙaryata ka suke a fakaice ba za su yi imani ba waɗannan annabawan da suka gabata ja'u bil bayyinati sun zo da mu'jizozi daban-daban annabi Isa ya zo ya warkar da makahu ya yi addu'a ma murtace ya tashi ya shafi mara lafiya ya warke duk da irin wannan me ya faru sai da suka nemi kashe shi sai da Allah ya ɗauke kayansa barrafa Allahu ilaihi Allah ya ɗauke abinsa ya koma da shi wajensa ina fatan an fahimta annabi Musa ga yanda suka yi mishi annabawa da yawa ja'u bil bayyinat wanda sun zo da mu'jizozi wa zuburi sun zo da littafai zubur anan jam'u zabur zabur nau'i ne na littafi wa ataina da zabura dau littafin da aka ba eh annabi Dawud ashe akwai su ma daban-daban Allah ya ce duk annabawan nan sun zo bizubri wa bil kitabil mubin haka nan waɗanda suka zo da littattafai mabayyanai kamar suhufi Ibrahim kamar alwahi Musa duk waɗannan sun zo da shi amma rasulullahi duk da haka mutane sun ki sun ki yin imani da su kuma sun cutar da waɗannan annabawa don haka wa fil kitabil munir haka nan da littafi mai haske watan littafi mabayyani wanda yake bayyana komi da komi don haka kai ma in an maka kai hakuri ya rasulullah Allah zai cika maka dukkan wani haske da ya kaddara zai yi maka liyutimma ni'matahu alai wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah zai tun cika hasken shi a gare ka ya shiryatar da kai hanya madaidaici daman akan hanyar kake wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wallahi ya rasulullahi kana shiryatarwa ga shiriya madaidaici
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله ينا يا من يا رسول الله da wanda suka yi imani da kai da wanda suka bijire maka suke ta sa ka irin wannan gaya musu akwai wani babban lamari kullu nafsin za'iqatul maut duk abin da ya numfashi sai na ɗanɗana mishi ɗanɗanan mutuwa in ji Allah duk abin da ya taɓa yin numfashi sai na ɗanɗana mishi mutuwa shi yasa za ka ga malaman falsafa sukan ce duk halittan da ya haɗa wa'innan abubuwa uku dole ya mutu duk wanda ya taɓa ci ya ƙoshi zai bacci in dai ya ci ya ƙoshi zai bacci to in dai ko mutum ya bacci wajibi ne in ya farka zai buƙatu to duk wanda ya haɗa wa'innan abubuwa uku dole ya mutu idan akwai wanda bai taɓa ci ba bai taɓa bacci ba ya farka to wannan ba zai mutu ba ba kuma wannan in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba domin Allah baya ci baya bacci baya wa ila wani ya ce to ga mala'iku ai su ma ba sa ci ba sa sha eh amma mala'iku an halicce su ne suna da farko sun dan haka kuma suna da ƙarshe don haka komi sai ya ƙare komi sai ya ƙare komi wa ma ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq kullu nafsin za'iqatul maut duk wata rai sai na ɗanɗana mata ɗanɗanan zafin mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama a wata rana ne ake cika ma kowa aikin shi ya ganshi quraratan gashi a hannun shi yana gani shine ranar tashin alqiyama a kabari yakan zamo wani alamu ne na cewa sainin ne ake yi dan aljanna ya fara samun rahama dan wuta ya fara samun azaba wa iyazu billah amma ranar da za a cika ma kowa da aikin shi ya gani gashi kuru-kuru shine ranar tashin alkiyama wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm alqiyama don haka ku sani faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna faman zuhziha wanda aka nesanta shi da shi da wuta can bai ganta ba bai ga wanda ake ma azaban ba bai ji raɗaɗinta ba bai ji hamaminta ba kwata kwata to faqad faz wannan ya samu babban rabo shi yasa fi'ilin yazo da zuhziha zuhufiha ha ko dilalan wannan sauti din yana nuni kwata-kwata ma an nesanta su su ba su ga azaban ba ba su ma ga waɗanda aka yi ma azaban ba faƙa da fas haƙiƙa ya samu babban rabo ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا duk wannan ƙaryatawa da kuke yi da ke ku taimaka ku ki da imani da annabi Muhammad kuki da faganniyan al'umma a faɗi nan a tashi nan ba ci ba gani ko ta ina sai an yi duk ana neman rayuwar duniya ne ta tabbata ga mutum ya samu sauki to duka ku sani wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ita kanta rayuwar duniyar rudi ne yau aka baka baka da shi wata rana ka wayi gari ba yau yau aka baka kana da shi wata rana baka da shi yau aka baka kana murna gobe wata rana a yanka ihu wane ya mutu duk abin da ka gan shi rayuwar duniya sai ka samu farin cikin shi a ya zama mashubin bilbuka an cuɗanya shi da abubuwa na bakin ciki da zai zo a bayan shi to don haka ku yi ma duniya a hankali duniyan nan sarabun ne kai ka ce ruwan kaloleniya ne wanda za ka rinka ganin shi kana tafiya akan titi ka rinka ganin ga ruwa can a kwance sai ka je me kake gani shi ya sabu zam'anu ma'an حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا فإن ياتي با أبين جزي سامو فاتيرينا نينا نينا قطم sai mutuwa sai ya farka ya gaga shiga ubangiji to ya kamata mu ji tsoron Allah Allah kai mana gafara alfarq bi Muhammad Allah ka yarda da ayyukan mu ka ba mu albarkan wannan wata ka karba ibadan mu ka danta wuyayin mu daga shiga wuta ka samu muna daga cikin bayinka nagari ka ji kan iyayenmu ka ji kan malamanmu waɗanda suka mutu Allah kai musu rahama wanda suka rage Allah ya samu gaba da su lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya abin da ya dami al'umman duniya da wannan ƙasa ta mu Najeriya ta coronavirus Allah ka kawo mana iyakan shi Allah ka ɗaukake Allah ka yalwata mu al'umman annabi alfarman annabi Muhammad Allah ka ƙara ma ƙasar mu zaman lafiya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin